الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة دار الأربعة ɗaya ga watan zulƙa'ada shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da shida bayan jira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da ashirin da tara ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya idan ba manta ba kafin mu tafi hutu muna cikin kitabu fadail sahaba littafin da yake magana akan falalar almajira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mun dan biya wasu daga ciki inda muka cike akan falala ta Abdullahi bin Ja'far ibn Manta ba za kuma mu tsora da wato falala babu fadaili Khadija ummul mu'minin wato sahabiya ta sha ɗaya kenan daga cikin sahaba annabi alaihi salatu wassalam ko kuma gaba ta sha ɗaya tunda ya fara bayani akan falala ta annabi alaihi salatu wassalam za mu tafi kan na na Khadija inda zai kawo mata guda uku sai kuma ci gaba da kawo uku ko hudu sai ci gaba da kawo maza kuma a jeri babu fadail Khadija ummul mu'minin babu ne da zai bayani akan fadalan na na Khadija uwar mu'mini hadisi mai lamba ta 1573 kuma wannan shine darasin mu na 233 shafi na ɗari hudu da hamsin da takwas a wata nuskar kenan a wannan masallaci na Hudayfa ibn Yaman radiyallahu ta'ala anhuma da ke wadira gandar albasa mala yake an abi bin abi talib al hadith al fa qamtu mi'a wa thalatha wa sab'un hadisi min lamba ta dubu ɗaya ɗari biyar da saba'in da uku kenan ana ali radiyallahu anhu qala سيدنا علي الله يكارى متى يدايتي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول نادى النبي صلى الله عليه وسلم الله ثبت أجريك ينا سوى خير نسائها مريم ابنة عمران خير نسائها أي خير نساء الدنيا في زمانها ما في الخير ما تندنيا عزاما انت ita ce na na Maryam ibnatu Imran kaga wannan ma'anar ta fita karara mafi alkhairin matan duniya a zamaninta na na Maryam ba sama da ita yawa sai ce wa khairu nisaiha Khadija sannan mafi alkhairin matan duniya a zamanin na na Khadija ita ma ba sama da ita haka inda ruwaya za ta zo ta gaya ma na na Asiya ita ma ita ma ana domin akwai hadisin da ya haɗe su guri ɗaya to ita ma mafi alkhairin matan duniya a zamanin na na Asiya ita ma ba sama da ita shi ne abin da hadisin yake nuna wannan shi ne abu na farko da muka fara ita na nakari da kamar yadda muka sani tana da miza da yawa yanzu kawai ɗan kaɗan zai taɓa kuma ana kiranta da suna tsahira sunanta ɗahira kafin kira jahiliya ɗan jahiliya ce kiranta da suna ɗahira saboda kyakkyawan mu'amalarta da yadda take kulawa da abubuwa sosai da sosai domin za mu koya a hadisi na farko shiddatu hubbin nabi sallallahu alaihi wasallam li khadija tsananin kauna annabi alaihi salatu wasalam ga nana khadija na biyu wasu da sayyida khadija radiyallahu anha wani nan na na Khadija Allah ya kara masa yadda na uku husnul ahadi wa hibdul wudi ba'da wafati zawjati salihah kiyaye alkawari da kuma kiyaye kauna bayan mutuwar mata ta gari ta alkawari kenan ko da wato kuna tare da iyali bayan ta bar duniya to ayyukan da na da yiri bai kamata a riga mata kamar yadda wasu matan na gargari juma suna yi na taɓa fassara wani wata yar ɗan labari kankani da na gani wanda mutum ce mutu da ya mutu ce ban mutu yaya guda biyu ne ina ga saboda haka sai ta ajiye rigarsa da yake rajewa a ɗakinta ko a fari duk ran da ɗan yaro ya tambaya sun suna ƙanana har suka fara wani sai da rigar nan sai shekara kusan goma sha a rataye a wannan gurin duk ran da yaro ya ce umma ba mu kuɗi mu siyo karatu ta ce je ka riga abban ka ɗauko a nan take za ku sai ta ce ta bi rigar abban ka ɗauko shi da Allah ya tambaya ni ce wanda darasi aka ko muka koya darasi ne wanda kaga wato a a ɗaya daga cikin mafi girma shi ne ba ta so ƴaƴa su manta da mahaifi don kullum domin yana ɗaya daga cikin abin da ake so mutum ya kiyaye ko abu kake siyowa kar ka zama irin mutanen nan da kai ɗabi'arka in ka siyo abu sai dai kawai uwar ta taimi kai baka da lokacin da za ka ko kuɗi za a bayar kuɗin takalmin sallah to in ma za ka ba babarsu ka ba ta a gaban ƴaƴa dan ba ka ba za ta ɗauka kai baka komai a gidan yauwa ko ka ba yaran ka ce ku kai wa umman ku wannan kuɗin kaza ne na ku saboda haka ɗaya daga cikin abubuwan da ta ɗora ‘ya'yan kenan sun yi shekaru amma ba su manta ba kuma mahaifinsu ba kuma sannan ta nuna musu ƙarara cewa wato ta ji daɗin zama da shi to na biyu الحديث الفخمسمائة وأربعة وسبعون حديث من لما تدور دليل يد السبعين له عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير بيوا daga cikin mazaje sun cika karanci ya kai tsatsai ku baiwa daga cikin mazaje karanci ya kai tsai ku walam yakmul min an-nisa'i illa atiyatu imra'atu fir'aun amma ba wanda karanta ya kai tsai ku a mata in ba atiya mata fir'aun ba me yake nufi da wannan azamanin ta yawwa wa maryam ibnat imran da nana maryam yar imran ita ma a zamanin ta wa inna fadla aisha ala nisa sai annabi yake fadlan da aisha kan sauran mata kuwa ka fadli sari ala ta'ida ta kamar fadlan dambun nama ne akan sauran abu domin a sari shine fate fate ne amma na dambun nama shine ba a ba yaro mai iliya abinci ne wanda ya kai wato ƙarshe gurin daji a gurin larabawa to shi ne a tarih din kamar yadda ta wa faɗa wani lokaci wani malamin mu na zoro zai ce waina amma dai ai ka ga waina wani ma baya ci yawwa to wanda shi ya fito an ka duba ma'anar za ka ga wannan suka kawo me za mu koya karkashin wannan da yake na ɗaya laifat asiya imratu fir'aun wa maryam ibnati imran bi nabiyatayn da nana asiya da nana maryam ba annabawa bane kun sa akwai mai aqida cewa wa'annan annabawa ne saboda an ce ana musu wahayi sai suka ce annabawa ne kawai yawwa sannan bari ma siddiqa ta bari wannan zance siddiƙai ne kawai man masi abu da mariya wa illa rasulun kada khalat min qabli ya rusul sai wa ummuhu siddiqa Allah da kansa yace siddiqa ce ba nabiyya ba ana zai ce wa ummuhu nabiyya to ba faɗa haka ba kaga shi ana na na maryam cewa wa maryam ibnati imran allati ahsanat farjaha fa nafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat min al-qanitin wacce kuma wa daraba Allahu mathalan lil ladina amanu imra'at fir'aun إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين تسيتي سيتي وولية من أولياء الله وليين السن ولياء الله ana samun waje mata a ciki kwarai kuwa duk wannan matan sabon da ba da ba annabawa ba ba annabawa bane ai duk wani ne waɗanda suke nagartattu na biyu fadlul aisha radiyallahu anha fadalan na aisha Allah ya kara masa yadda na uku marqabatu li sayyidati khadija wa fatima matsayin na na khadija da kuma na na fatima radiyallahu ta'ala anhuma الحديث ألف وخمسمائة وخمسة وسبعون حديث لما جبل دبوده حديث سبعين نجير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو هريرة أنا كان بسي ذلك أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ملائكة جبريل يا ذو قرآن الله عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله سيتي يا مأكين الله هذه خديجة يتي وانا يتوى ذا خديجة نجنا توى ko kuma wannan kadida ce kada da ma'aha ilahu ta taho tare da ita akwai wani kwantena mazubin ruwa kofi ko jok fihi idam a cikinsa akwai mahadi na abuja ne idam shi ne mahadin abinci toba rodo romo da abin da ya kama da wannan ko jinja duk idam ne abin da za a haɗa da wani abu dole na shi ne idam kaga tobo ma idam ne dinda idan ne romo idan ne duka ni a ma haka au da hamun ko kuma wato abinci au jarabun ko wani abin da watakila ruwa ne fa idza atatka hiya atatka idan ta zo ma bakra alaiha salam ya rabbiha ka ce ubangijin ta yana gaishe ta ya ayyar wa minni kuma ni ma Allah gaida ita in ji malaika jibril Allah yana gaida ita ni ma Allah gaida ita wa bashira li baitin fil janna kai mata albishir cewa Allah zai bata wani gida bin nakira wani irin gida a aljanna min qasabi wa ne mutum na lu'lu shine min qasab na lu'lu la taqbati ba hargowa a cikin sa wala nasab kuma ba wahala ba gida ne da za ta sha wahala ba yayin shiga wa ne mutum wasu malamai suna cewa abin da yasa Allah madaukakin sarki ya yi mata ta goma shi da wannan dan ya rama mata abin da cewa annabi nan nan da shi lokacin da wato malaika Jibril ya fara zuwa mar ai ya burgita ya zo yana zammiluni zammiluni ai kaga in ma tambaye ne yanzu ka dawo a burgita sai ta fi ka ihu yanzu da suka gidan amma sai ya nutsu sai ta nutsu kawai sai ta lullube shi bayan ya farka ya ya dago ya samu nutsuwa aka ga ta jama'ar tambaye da wanda ya faru sai ta ce yayi ga sai ta yayi ga mutu ta a san ba za ka yi gamo ba ba yadda za ka yi gamo domin kalla la yaku bi kallahu abadan wannan magana da kake faɗa ba haka take ba domin na tabbata Allah ba zai kunyata ka ba ba zai tozarta ka ba sai ta ce innaka la tasilu rahima domin kai ne sada zumunci ne shi ne abin da ta fara gaya ba kai kana sada zumunci sannan wa taksibul ma'duma in mutum ya zo wai da shi ba ka cewa babu sai kake to jira taimakon duk mara ji taimaka maka rashin abinci rashin kuɗi wa tahmilu da talla sannan kana daukar nauyi mutum zai zo da ana wanda kuɗin ka za ka ce jikar muna ɗauki nauyi zan biya ba kin a kaba a yi shi ba ni zan biya ba yace wa tu'inu ala nawa'ibil haq yace da shi kuma kana taimako akan duk abubuwa na gaskiya in kika taso kai kai ne taimako ne akai wannan abin ya nutsar da annabi alaihi salatu wasalam wasu malamai suka ce hadihi bi tilka wannan abin da cewa annabi shi ne Allah ya bata ka duba cikin nutsuwa ba argowa makota ba ba su sani ba sai Allah madaukakin sarki ya bata gida na du'udu sai aka ce la tahba fihi wato wanda ba argowa domin da yayin ta tashi ban magana ba ta daga murya ba wannan nutsuwar ta ta rashin daga murya to shi ne aka yi masa tagomashi kai ba wannan zai burge ka ba da na Khadija duk wannan abin da za mu yi tabiyawa ta kafin su bai kai wata kalma guda ɗaya da ya wata daga cikin malaman sira ke kawo ba wannan ni ta fi kowace burge duk abubuwan da za a kawo ita ce da ibnu hajar ko zahabi da yake cewa ba ta taɓa sabawa annabi wannan kalma ta fi kowace girma kaka kuma tana annabi alaihi salatu wassalam kaga dai da yake za a iya to ta taba zaba ba ko za mu zo mu bi a cikin ruwa ya ta ita mu ji cewa ita a irin fujin da ake to ko irin fujin nan yanzu ko amarya kai Allah ya da wuyar da kai mahoni mu za ku bata kai kwana shida ba ina ga ba wallahi da an dan dauki wannan awa saba'in da biyu in baka wata ba sai kun bata baka ji ba hauke wa saboda an jiya ta yake amarya ba ki aleji ta zama matsiyar amma wai dan yanzu kare nuna da jahauji amma dai mar to ita na na Khadija wata taba saba wa annabi ba gaskiya ni wannan duk abubuwan da na duba ma a ba abin da ya burge ni irin sa in kuma akwai wanda ba ta taba taba saba maka ya gaya mana mutum to ita ne gari da ka rike wannan bata taɓa wa annabi da ba ta ga akwai wanda ya rike masa ba amma hakuri da shi ba za ma a cikin ba saboda hakurinsa to ita ne bin bata ma taɓa yi wannan da a ce ta yi an yabe mata ba gaskiya Allah ya sani a cikin mizan da ni ba wanda nake jinjinawa sama da wannan kawai hararo matan mu ne jiya muna yi tattauna da wani yace na rantsa da Allah malam Muhammad ya gama da shi muna tattauna yace mu je mu kwana 40 ba ma magana da matata haka yace mu wallahi 40 eh dubi ne eh da kika yace wallahi sai shi kwana 40 yace ba ne mun magana ba ne mata to Khadija ba ce bai wa Annabi da shi ba kai hasbunallah Allah ya saka mata da alheri to ma da yake afdaliyatu Khadija ala Aisha li anna Aisha sallama alaiha Jibril ni ki bai nafsi kaga ita ba na Aisha ya ai malaika Jibril ya zo ya ce yana kai da ita ko akwai hadisi da malaika Jibril ya ce yana kai da ita amma sakon bai ce kuma Allah ya ce in kai a gaishe ki ba to shine bambanci ita kuwa na na kari da gaisuwar jinsi cewa Allah yana gaishe ki kuma ni ma ina gaishe ki na Aisha kuma cewa malaika Jibril da ya ce ni kuma ina gaishe da bambanci to me wannan matsayin amma bari ku ji me zai faru da nana Aisha ana Abdullahi bin Nabiyu aizamu ma a'adahu Allah li ibadihi almu'minin ta'i'in girman abinda Allah madaukakin sarki ya tanada ga bayansa masu biyayya hadisi na gaba ana Abdullahi bin Abi Aufa aka fara Abdullahi bin Abi Aufa Isma'il qala qultu li Abdullahi bin abi aufa nabi abdullahi da abi aufa basharan nabi sallallahu alaihi wasallam khadija shi annabi ya taba yawa da na khadija albishir qala na'am yace kware kuwa bi baitin min qasabi yace ya mata albishir na wani gida na lulu la takhba fihi ba harguwa gidan wala nasar kuma ba wahala amma da albishir ana aisha radiyallahu anha qalat na na ji Allah ya kara masa yadda ta ce ma jirtu ala ahadin min nisa'in nabi sallallahu alaihi wasallam ban taba yin kishi ga wata daga cikin matan annabi alaihi salatu wassalam ba ma jirtu ala khadija irin kishin da nayi wa da khadija kaga ba su hada labani dai ba amma ta ce duk kishin da take yi ba kishin da ya kai wanda take wa Khadija wa ma ra'aytuha Aisha kuma ta ce ban taba ganin ta ba amma ina kishi da ita dabi'ar ba ta ce walakin kana nabi sallallahu alaihi wasallam yukthiru dhikraha to kun ji da ni annabi ne yake yawan maganar ta yana yawan ambato da yake Allah sarki Khadija wanda ana zaune kawai zai ce Allah sarki Khadija dole Aisha ta kike shi me yasa aka ce ana jin tsoron auren auren matar matar wanda ya mutu ko ai kun ga ba wai tsoron da ake ji shine wato in ba kai kyautata masa irin daidai da wannan mutum da ya mutu ko kuma sama da haka ba to kawai za ka tsaga yake ta gudu me ya ce ba komai ai kai dan ga in ka kure ka ta gaya ba ta ce ita tsohon mutum da ba haka yake masa to saboda haka amma kun gana da kai kafin ta aure annabi ta aure maza biyu ai amma da an ga bai ta domin ta aure wanda yake wato abdul bin huba to wace ba shi irin kishin da nayi da na naka ne gaba saboda annabi yana yawan ambatanta wa rubbama zabaha shata wani lokacin ba sau da yawa sai annabi yanka akuya sun mai fadi awa a ba da na a yayyanka ta wato gunduwa gunduwa a yi na a yayyanka namun gunduwa gunduwa sun ma ya ba a tuha fi sadaki khadija sai yanka aika wa kawayen khadija ba laifi bane ba ta karin tana da kawaye amma ka tashi yawwa ka tashi duk wanda ka rawaje ma ka ci kace kuma zuwa haka ake yi wannan daga yana take ai daga wani to a ga ya mata kace kuma zuwa domin za ta lalata ba tarbiyyar gida wanda ka bai mutum mai tarbiyya mai kyau ce kuma da kanka ma za ka ce kwana biyu wacce kwanana eh ai tana da biya kamata a kai wata ziyara wanne yana karfafa ta iyalin ka za su gane cewa kake so a yi mu'amala kuma waye ba ka so yi faruwa ba wani lokacin kuma qultu lahu sai na ce da shi ka annahu lam yakun fi dunya imra'atun illa khadija wani lokaci na ce da shi wai ya rasulullah wai kamar ba wata mata a duniya in ba khadija ba ranta ya baki kenan ba wata mata a duniya in ba khadija ba fa yaqul zai ce ina kanat ta janye wa kanta sai annabi ya fara faɗa matsayinta yace innaha kanat wa kanat ta kasance ta karbe ni lokacin da kowa ya ci ta ba da abin da lokacin da kowa ya hana ta yi ta ya rika lissafi wa kana ni na waladi kuma kalbi wannan kalma dole Aisha ta ji zafinta sannan ƴaƴana da nake da su ita ta haifa mu har kamar yanzu da za ta ce to ni ka ce kuma ni ban haihu kenan duk abin da ka gaya wa mace za ta bai da nake fuskansa opposite din sa zaka kawo ta ce da ita kake wani ba Allah zai kara wani sai ya ce wa matarsa dan ku ga da ce canza rufi da ta ji magana ta fara rufi da zai ce a kin ga yace wallahi ba dan ba wata matsala ce da ke ba zan kara ne kawai saboda in ta zo ta taya mu tarbiyya sai ta ce ni ba da tarbiyyar kenan kaga yadda take jira da abun kuma wata kila Allah madaukakin sarki ya kara ya mana yalwar arziki ni da ka auro ni ba kakkafa ke kenan kai ya kafa a ni da ka auro duk abin da ya fara sai ta fiye da komai to wannan ɗabi'a ne kenan shi yasa na ku wani lokacin ɗabi'an nan ta namijin ta yi magana kai shiru ai ya saboda kai zancen ka wato ba ka yi da yawa amma idan ka yi za a gane mai nauyi ne to gwara ka yi shi za a ka ishe shi sai ga ya fita ina ga yawa mata muna karatu in ce wannan shirin da maza suke mu da kuma taji da suke sun bakko na tsirara ce da Allah shi da alheri saboda in baki wasa ba kika kure shi ya saki guda ɗaya biyu to za ki kuka wallahi wani ki kyale shi kawai in ya fita wasu abubuwan suka ɗauke mara hankali ko ya je ya huta ya yi hira ma da abokansa to in ya da zai dawo cikin sauki in ma kin kuma yi to wani sabo kika yi ba wancan ba shi za ku da hatta magabata ce a annabi ma ya kunga hijira ya mutu wata daya sai na ali da na fadi ma ta saba ma fita ya kyale ta to saboda haka wa kana li min hawalan ita kwana na ya ko kada wanda ba sai hadisin da wasu suka ce ta taba bani maudu'i ne fabricated hadisi ko bani ba ta bai ba shi za abin da muke gaya lallashin mata da shi ke to an mace ta zo ba ta da ba ta ba haihuwa wata ta san sai a bara yanzu in mata kaɗe wata ba haihuwa wata shekara ku biyar goma yanzu a bara bayani a dangi to kai ba za ka ƙara aure ba kaza kaza kaza amma kai ne mai matsala zuwa gurin su kai ita ce ita ce mai matsala a dangin ka za a ita su to a lallashi shi ne sai ka ɗauko mata da ra'ayi in dai lafiya ku kalau da ke da shi ku wani da lokaci ne wani ya taba kawo min yaro islamiya yace malam dole ne sai karatu addini babban mutum ne wallahi sai nake mamakin yadda na gera su mudi zai ce mun ta ga wannan yaron shekara sa uku da wani abu sai ce mun shekara ta 21 ba haihuwa shine wanda na fara samu yace ba surutun da bai ba ishirin da ɗaya na ce kuma matan ka da yace ta kaɗai ce ya ce amma an yi gwagwar maya ce kafin dai sai ya samu saboda sai ya samu sai uwar gida ta je ta rusa auren aka yi ce mun yace a ta rusa ba ya fi biyar ta je ta zago na ce to ai kai ba kai a maka fice alin ayin duk da ka gano rusa ta ce kawai dai ta dana kuɗa eh haka wani halaran mabiya wani gwani har yau na tiro abin nan dariya yake wa muna yi yi ce mu yace ai da na ga yadda da ka kai yace wallahi dai ji ta yara kuɗa muna zaune tace me nake ji yace karuwa muka samu karuwa muka samu yace wallahi dai ji ta yara yi wani kuma ya ce mun shi ma sai da ya ji aka ɗaura aure ranar ba ka sani ba ya shigo hatta babban riga da waye ta ganci da ya sa sababbin kaya farare ranar ya fita a je aure ne sai da ya zo wurin ciwo nama da daddare ya shigo ne wala ba ta sani ba sai da aka zo an raba naman da yawa ga na yara dan an ware ita ce ta rarraba ga na su suna cikin ci ta ce wannan kuɗi ka za mu yi da yar uwa a tsawon ya ce ba da yanzu wallahi da ta ɗauna wannan ta haɗa shi da fili tun da ya tsaka sai da ta haɗa shi da fili ya tarwatsi ta je ta fashe na yara ta ce ai ba mayu ba ne ku tashi ku ba mu ba za a ci wani duk wanda abin da aikin gama ya gama ai da daga wani yayi wata tambaya a wani bi jiya ko shekaran jiya ne nake duba wai yana cewa wai yaushe ne ya kamata ka gaya wa iyalin ka za ka tsaro aure ai ba wata amsa daya yawwa kowa shi zai duba zarfin zaman da maka kai ka san matar ka ya take kan wani ya zo ya ce ma wai da ta fara neman aure wataƙila shi matarsa ba ta da matsala daga an fara din an faɗa kowa ya zo ya yi matarsa da zafin kishi ta kawai shi ke nan kawai kan wani ya zo ba ka amsa ɗaya babu ita kawai zarfin zama ne da zarfin maka kowa ya duba ya gani in wani ya wato wato aka kiɗa in wani ya rawa aka yi masa liƙi wani in ya duka ne to kowa ya kalli yanayin sa kawai to kaga wa kana li min hawalad shine bayan mun ba su labari da rana Aisha sai kuma mu ce kin san dai annabi duk duniya ba wanda ya fito irin Aisha ya faɗa shi ba amma tansa da cikin a lokaci guda an tambaye shi to ya fito ya ce Aisha nace kuma kin san Aisha tana so ta haihu ko sannan tana addu'a sannan mijin jama'a ne mata kuma yana san abin da take so ko ba haka bane nace amma Allah cikin ganin da masa ne ba ta yawa wannan zaki rika tunuwa sai ki zauna lafiya kan wanda ya zo miki gori kaza kaza kowa da yadda Allah madaukakin sarki yake kira masa ta ta rayuwa kuma kullum za ka ki da ma za ka roƙa ai da kawai Allah ya baka nagari wani Allah yana hana shi ne saboda ya san rauninsa idan ya zo ma zai zama sanadiyar ne halakar ka ko ba ga yake ba suratul kafir min biya fa amma gulam fa kana abawahu mu'minaini fa qadila an yuhlikahuma tubyana wa kufra wannan kan da da kidir bai mulke markai ya mutu ba da sai ya zama sanadiyar halakar iyaye ana samu mutuwar sai ita ce alkai domin Allah madaukakin sarki ya sanar da su cewa wannan shine halaka fakashina yuri qauma tughyana wa kufra saboda komai kawai kullum ko masu neman sai Allah ya bani da mu da namiji ko ya mace a Allah ya baka ɗana a gari kawai ko namiji ko mace ɗa na gari kawai ka mutu na gari wani da misaliya yawwa wani za ka ga namiji ya ce su ziyara ya baki mace kuma ta zama mai jin kai ko wani kuma mace ya ce su ziyara ya baki namiji ya zama mai jin kai kawai ka roƙi Allah rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina wannan shine kullum me za mu koya karkashin wannan hadisi na gaba na Aisha radiyallahu anha qalat da na ji Allah ya kara mata yadda take istazanat halatu bint khuwaylid wannan hala da kun ga cikin ƴaƴan da na Khadija akwai halatu ko yawa shi da hala halatu unisex ne ana iya sawa namiji ana iya sawa mace halatu yana cikin sunan da za ka iya sa namiji za ka iya sawa domin dan na haka ne da halatu namiji amma ƴar uwarta kanwarta kuma halatu mace ce ga ta nan ukhtu khadija ƴar uwar na khadija ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ta nemi izinin ta je gida annabi alaihi salatu wasallam ai za ka tabi'a yawanci idan rabuwar aure ta kira za ka ƴan uwan matarka wasu biya zuwa gidanka ba yawanci wasu suna zuwa ko dan su ga ƴaƴan da suke gidanka wasu suna yi in ba a yi waran baran ba don wasu za ka za ka an yi waran baran to idan ba a yi wannan ba amma idan rasuwa ce mutuwa mafi yawanci duk kannan da yan uwa za ka suna zuwa gidanka an zama yan gida ba tunda an san mutuwa ce za ka an zama yan gida akai akai za su rika zuwa ko kuma an rabu din amma an gano cewa ƴan uwarsu kowa ya ce da cewa ƴan uwarsu ce mara kirki kai mutumin kirki ne za ka iya zuwa ana iya samun wannan shi ma to tana na halatu tana kai ziyara gidan na Khadija duk da ba ta zamanin Annabi alaihi salatu wassalam ba arafa si izala Khadija kawai sai ya gane irin neman izinin da take yi lokacin da Khadija na rayi idan ta zo za ta shigo sai kawai sai yana jin muryar ta kawai sai da rankali da ta faɗo masa ya hayya kai barka a lidali sai annabi ya tashi furgiji wato kaga irin mutum ya shiga wani yanayi yayin da ya fino wani abu shine irta'a ko fartaha a wata ruwaya fa kana yace Allahumma hala kai irin abin da mutum yace ai kamar wanda wallahi wanda irin wannan kalmar kai sai a ga wato mutunka ya canja ya koma zuwa gare ta kana take fahimtu jin wannan aisha take muna zaune kawai sai kishi ya kama ni وقلت زينتي ما تذكر من عجوز من من عجوز من عجائب قريش wani za ka rika tunawa da ke wuta tsohuwa daga cikin tsofaffin ƙurayawa kin ballon ruwa hajiya a kin ballon ruwa kin taro ma su baki da yan wasa bari ku ji me take ai ba shi ne inda na ce muku ta taro ma sai ta ce hamra wata tsohuwa ja a ce da kai wanda hakoranta duk sun zubi domin kusan na raka ne da zaman duniya tana shekara nawa cikin da biyar hakoranta duk sun zubi ban da rigima irin da bai wa Allah ke da baki zauna da ita ba ba ku zama a fata ba bari ku ji kalmar halakat bin da ta mutu jirgini kalmomin jikin yin zan yi zafi na ra'ayi ta riga ta mutu din ta mutu kada abdalaka Allah khairan minha gaji Allah ya canja ma da wanda ta bi jama ita tana ganin ita domin annabi ya bar duniya shekara Aisha ta takwas kowa yadda ne ko bata gaba ba ko ba ka bani ai shine misalin da dan zamani ke gani an gane ko kun ga wannan ruwayar da ta tsaya haka ai ba nan sai ka duba wata da daban za ka wallahi annabi bai rabu da ita ba kai sai dai ce wallahi Allah bai canja mun da wata tafi ta ba sai fara ɗigo mata wannan ruwayoyin za ta hada sai fara ce mata ita ce lokacin da kowa yake gudu na ta jawo na ji kai kaza kai kaza kai kaza kai wallahi bai da ya nake duba ne ayi hakuri ya rika gaya mata Allah ne ai ba nan rigimar ta kare ba sai da zai ya kwana talatin kullum ya zai bin hawa ta kofa ya ce ina take Aisha Allah ne kun da wanda wanda ta kun Khadija kwana talatin ya kuma nan gaba ko ba ran kwanan gaba ne zai kwankwasa kofa ya ce ina Aisha take ga ya Rasulullah wallahi Allah ya san da wanda wanda ta kun Khadija domin ta yi kaza ta yi kaza ta yi kaza ta yi kaza ta ce wallahi zai tare da inda za ta saka gora ka kuma ana kuma ji ba an ce muku ta kuma ba wanda ji ne hotun al'ahadi eh ki ci awa alƙawari biyar ya hanyar ne haba malam ai ita ma kalmomin nata ai sun yi tsauri in ka kalle sun yi tsauri to ka san amarya ai ta ba gani take ko bai ta faɗa kawai daidai ne to nan da nan ku annabi ya mayar mata da barke ma yukabu min alhadith ya za mu koya karkashin hadisin shiddatu hubbi sayyida aisha rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yadda na aisha take tsananin kaura annabi alaihi salatu wasallam نبي وباء رسول الله صلى الله عليه وسلم لخديجة يدعى النبي عليه الصلاة والسلام يسك القول يكي يدرك إلى القول إن أنا خديجة بيسكين شبا نوكو حرص النبي صلى الله عليه وسلم على بين من كانت يحبهم خديجة الله أكبر wato kwaɗai na ba da wa'alin salatu wa salam wajen sadar da zumuncin wanda suke kaunar na na Khadija na uku na hudu subuti giratin nisa tabbatuwar kijin mata mata suna da kiji ba ya kaza kai da wannan inna allah ka tabala girata ala nisa'i wa jihada ala rijal ibn abbas ya faɗi wannan allah ya wajabta jihadi ga mata kuma ya ga maza sannan ya wajabta kiji ga mata dole ne amma kijin da ake so shine na me na ado da iya zama da mutum shi ake bukata ba na cutarwa ba ina kallon wata mata kilifin da na yawo da take cewa ta ne wasu mata a gurin taron biki ta ne musu lakta da tijuwa ce ina ganin da tana gaya musu ta ce kinjin da ake bukata shi ne ta ce kinji na burge miji ba na cutar da abokin zama ba na burge miji ba na cutar da abokin zama ba an fahimta da kyau ko na'am ta ce ita na tijuwa ce ta ce ni ɗin da kuke kallo ta ce ina hamsin da biyar kawai da gida na je kawo ya ishirin da ɗaya ta ce ya ishirin da ɗaya kawai ya shigo min da ita gida ta ce haka ta ce ka san yaran nan da kake kallon masu ido a sai ke zuciya kwalliya ta ce ta zo ta ce wallahi idan ta sa jan baki ta ce ni ma zai koma ɗaki dan baro nawa haka ta ce ta ce idan ta sa kaya ta ce wallahi ni ma zuwa nan in tsare jira ta ko ta ce wallahi akwai wata sallah da ya shigo sai da ya daɗe yana kallo na yana mamaki wai ni ce shi ne kishi mai kyau shi ne kishi mai kyau kaga ya abinda abinda na na saura take yi kenan duk cikin gida annabi alaihi salatu wasalam saura ta gane annabi ya fi kaunar na Aisha me dai cewa dai domin ba ta so a rabu da ita in aka rabu da ita ba ta ma san annabi da aljanna shine magana da muke yi kullum maslaha mace ta so ta zauna lafiya ta rika kallon maslahar mutunta ba ta ta ba wai sai a zo da ya aure yanzu wai sai mace ce ta ce wai ba za ka auri wanda ba sai dai ka auri wanki a to an haka ne ai maslaha ce aka kalla ba tawo ba wannan rigima ce kawai ta ce wai ita inda wanda sai dai da kaza shi ko ba ita yake so ƙa'idar namiji kuma ba yake ce yake so idan musamman wanda zai ƙara aure wanda zai ƙara aure za ku ga baya gaggawa wani abu da yake ya rasa yake so ya so shi kuma abin da yawanci mata ba su sani ba zaman wata mata a cikin gida wallahi shi ne sinadarin zaman wannan da mata so ta zauna sai in ba da ita wani tunanin sallame domin akwai jifin da ba ta iya soke shi ita kaɗai take iya rufe shi to shi yasa Allah ya gaya wa maza cewa masna wasu la tawruba wani psychologist da yake magana yana ta bayanai cewa sun gano cewa ma wai masu mace sama da ɗaya ne mace sama da ɗaya na farko sun fi lafiya sannan sun fi iya tunani mai kyau sai ba da misali da da Sheikh Usman Dan Godiyo yace ka duba Usman Dan Godiyo bayan ma da hudu har da fara fara yake yace amma duk wani problem na kasar Hausa alamatu Sudani a Sudan gaba ɗaya shi ake kawo kuma ya warware ya warware cikin kasar lokaci to saboda haka wannan rigimar da mata ke zuwa ɗebo su kai saboda yawa wannan da aka kawo kuma dadin dadawa shi ne akwai irin wato gazawar da kike da ita mai yawa ko kuma ba ma wannan ba da suke faɗa duk yadda wata take ma biyayya da yadda take son ka na rantsa da Allah akwai wata jaka wata kwantena ta biyayya da ba za a taɓa yi ma ba har ka mutu in dai ba wata ka kawo ba ku yi hakuri ji ma ba matar da yake da ni karatu ne kawai nake ba yawwa shi karatu haka yake da dawa ga dai yaro ne ga dai babba yau wani zai ce shi ba san zama guda ɗaya ce sai ce kan amma wannan karatu ne kuma wato a masana sun tabbatar da shi danga da guda ɗaya wani ke faɗa ba yauwa saboda haka Allah ya ta jika ai ka san ka kai da kake magana saboda haka wannan ko ka ba sunan ka a cikin lafiya abin da suke magana shi ne za ka ga duk yadda mace take ma biyayya tana bin ka ɗari bisa ɗari daga ranar da kake za ka tsara wuri ko ka tsaro za ka buɗe wata jakar ta biyayya ta fi igiyar wadda ba ka taɓa sanin ta ba yanzu a zo a rike ma shi ne za ka ga wasu mazan daga baya su zo suna ta kai ke da ma kin iya kaza ai ba za a yi ma bane saboda ka zama fasinan kiro baki din ta a lokacin to wannan a taka ko da ba ma malaman mu na addini ba su kan sun tabbatar da wannan to akwai abubuwa da yawa da malamai suke faɗa karkashin wannan akwai da yawa kuma mafi yawanci za ga mata da mace mata ke zuwa wai ciwon kyamace na kyamace ne ba gaskiya bane ciwon kyamace na ɗa namiji domin za ka ganta kawarta ga ta ga ta na ga ta tana tare tana tausayi da mijinta ya mutu amma haka za ta ta zama idan ciwon kyamace na kyamace ne ki sai a auro ta mu ku zauna tare amma wannan namijin da kuke zaki shi zai zo ya tausaya mata ya dauke ta ashe ciwon ya mace na ɗan namiji domin shi yake son yin matsalar ta ba ku ba saboda haka wannan karatu cikin shi ya kamata mata su ba wai wasan hausa ba ya kamata su rika ji ko da kullum abin da nake gaya mata in muna karatu in ce muna yawan faɗan wannan ne ko da ba za a ƙara muku kishiya ba to ki sani kuma za ki zauna lafiya sannan ya ce abu yayin ki ko kallon ki za ki ba su shawara da kyau zai iya yiwa har ki mutu ke kadai za ki mutu a gidan miji amma ki san da akwai wannan matsala kuma Allah ya halatta to shine hikimar fadada idan da ana yawan gaya wa maza kamar da muke yawan gaya wa matasa cewa aure ba daɗi ba ne kawai to idan suka haɗu da gwagwar zai gida auren su zai ga sun ce sai su tuno cewa da ba an faɗa ɗaya ke nan zaura ta inda tara sai kaga ya zauna da matar ba za a fitar su ba amma idan ya ɗauka rayuwar fim kawai ake yi yadda ya ga su jamila mai gudu suna yi da wannan waye to sai ya ɗauka haka za a yi rayuwar a gidan auren sai ya zo ya faɗi saboda haka wannan shi ne kamar mun cike a kan na miza gana na Khadija za mu tashi da na Aisha ta fi mai zuwa abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladarsa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yaje mana muna roƙon Allah ya suna ya kyawawa da tsohon ta madaukaka Allah ya tsara rufa mana da kiri duniya da lahira waɗanda suke mana wasiya da addu'o'i na alkhairi Allah ka biya musu bukatun muna roƙon Allah ya suna ya kyawawa da tsohon ta madaukaka iyayenmu da malamanmu da suka riga mu idan da suke Allah ka jiran su da gafara waɗanda suke da rai kuma Allah ka ƙara musu zaman kwana da amfani marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya ku da kuke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu da abin da yake da mu Allah ka maganta mana shi ƴaƴanmu da danne Allah ka shirya mu Allah ka dora su a hanya madaidaiciya kun ce rayuwa da talauci da ake fama da shi Allah ka yaye mana auren rafi da ake yi maza da mata Allah ka zauna da su lafiya waɗanda suka sa aure da waɗanda da aure su kuwa ga wannan shigar mu Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya shi ba mu shi kwamfuta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya shi ba mu shi kwamfuta mata اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع عبادك يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين amin kayan insha Allah gobe lu'lu wal marjan zai amma ko na wani yau yau zai